ashirin da ɗaya a ashirin da biyu kuma muna cikin za mu shiga harfin lam domin mun gama harfin kaf ko bismillahir rahmanir rahim harfin lam wa inna sururaha amsa gurura إذا ما غص عن شرب الظلال أتاه الراك كلا لا دواء أحل به ملمات الزوال وعري عن ثياب كان فيها يغسل بعد ذلك الارتحال وجرد عن طريز أو مخيط وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأفراس تيها سينبض بالعراء أو الرمال وبعد الاختيال وجر ثوب يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا كحوت في الشباك بلا عيال ويوكن ساعة إذ لا أنيس نأى عن أقربيه وعن موالي تخلى عن مروءته وولى عن الدنيا فحال بعد حالي عن الدنيا فحال بعد حال ولا يغنيه يوما غير دين ولا يغنيه يوما غير دين ولم تحجبه مؤاثرة المنال ولم تعجبه مؤاثرة المنال فإن سرورها أمسى غرورا إذا ما إذا ما غص عن شرب الزلال أتاه الراك كلا لا دواء أحل به ملمات الزوال وأري عن ثياب كان فيها يغسل بعد ذلك الارتحال وجرد عن طريق أو مخيط وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأبراس تيها سينبذ بالعرايا والرمال وبعد الاغتيال وجر ثوب يهادى بين آناك الرجال إلى قبر يغادر فيه بردا كحوت في الشباك بلا إيال ويوقن ساعة إذ لا أنيس لها عن أقربي وأم موالي تخلى عن مروءته وولى عن الدنيا فحال بعد هالي ولا يغنيه يوما غير دين ولم تحجبه مؤاثرة المنال Allah ya ce fa inna sururaha domin hakika farin cikin duniya amsa gurura yana zamantowa rudi farin cikin duniya to akan wayi gari ya zama rudi ne ashe ba gaske ba ne amma a yaushe mutum zai gane duniyan nan da yake gani ya rudu da ita da farin cikinta rudarsa ta yi idan ma gusta idan aka makare shi an shurbi zulali daga shan ruwan daɗi lokacin da aka makare mutum ko dai lokacin da za a karɓi ransa ga ruwa mai daɗi amma an makare shi ba zai iya sha ba ko kuma a lokacin da mutum zai gane duniya ta rufe shi lokacin da aka makare shi ga barin shan ruwan aljanna ruwan alkautar a tahun ras amma na farkon ya ɗan fi kusa da baitin ma'ana lokacin da mutum mutuwa ta zo masa ruwa ma ba dama ya sha in ya sha sai ya dawo to a lokacin zai gane ashe duniyan nan mayaudariya ce ta yaudare shi a tahun raki likita zai zo kalla ayya la dawa'un ai ba wani magani kuma a tahun raki mai magani zai zo likita za a kirawo ya zo kalla malam ya ce abun ba haka yake ba a yau dai la dawa'un ba wani magani domin mulimmatu zawali alamomin da suke saukar wa mutum in ya- in zai gushe zai tafi lahira a halla bihi duk sun sauka gare shi kamar yanzu ne a kai mutum asibiti a ce kai dai kawai da yake da hannun Allah yake amma dai an sa mai oxygen ko za ga wani lokacin an an sa wa mutum wannan dai za a ga sai ai baya gane kowa ba baya san ba kowa baya gane kowa to shine sai malai yake ce a daidai wannan lokacin duk likitocin kuma sun zo za ga sai dai karfin hali irin na likita a dan yan dabaru a ce a yi kaza a yi kaza dan hankalin su mutane ya kwanta amma lokacin duk wani magani da za a kawo da duk wata allura da za a yi wanda za ta taimaka masa ne ya mutu ba zai tashi ba zai ce a tahun ras ga gata yana da shi an ɗauko likita ko an ɗauke shi ma an kai shi asibiti ko an ma fita da shi waje a tahun ras mai maganin ya zo likitan ya zo kalla kayya la dawa'un ai ba wani magani domin mulimmatu zawali irin musibu da alamomin da suke saukarwa mutum wato suke zo wa mutum azzawali idan zai gushe daga duniya zuwa lahira a halla bihi duk sun sauka gare shi to bayan kuma rai yayi halinsa wa urriya kuna kallo za a yi wa mutum tik wa urriya za a tsiraita mutum an siyabin kana fiha daga tufafin da yake sanye da su in babban riga ce an cire in doguwar riga ce an cire idan kufta ce an cire kowane irin kaya da ke jikinsa wa orriya za a ga an tsiraita shi daga wannan kaya an cire shi da an yugassalu ba'adu wato yugassalu ana yi masa wanka ba'adu bayan an tsiraita shi an tuba wa'yancan kayan ba'ada zalika wato yugassalu ba'ada zalika ana yi masa wanka ba'ada zalika bayan an tuɓe wa'yancan kayan me za ke masa wanka mana ya ce lirtihali dan tafiya zuwa kabarinsa wajen rida shi ma malam ya sabunta maka kalma dan kamus ɗinka ya cika da kalmomi urriya an tsiraita jurrida an tsiraita Eh, duk kalmomin ma'anarsu da wajen rida haka an tsiraita mutum an ɗarizin daga dukkan wani tufafi mai kyau wanda yake an yi masa kwalliya ko an masa sirfani ko an masa aiki ko yadin mai zane-zane ne mai ban sha'awa ko shaddar mai kyau ce ƙurriya za a tsiraita shi an ɗarizin daga dukkan abin da aka saƙa na tufafi au makhizin ko abin da aka ɗinka na kaya za a cire masa wannan kayan wa ulbisa sauban intiqali wa ulbisa za a tufatar da shi kuma ba'adu bayan an tube shaddarsa an tube yadinsa an tube malin malin yar ciki duk an tuba wannan kayayyakin komai tsada kayan an tube ba'adu bayan an tuba wannan kayar wa ulbisa sai kuma a tufatar da shi saubal intiqali tufafin ciruwa daga wannan duniyar zuwa kuma barzak zuwa kabari duk kowane irin kaya ne na alfarma ba wanda za a ga an kai shi da shadda ko gizna ko ko kaza ko dukkan wani babu wanda za a sai an cire wannan kayan sai kuma a samu kayan da ake sanya wa kowa wanda duk wanda kaga an sanya wa wannan kayan to an sanya masa su ake kira saubal intiqali tufafin ciratuwa daga wannan duniyar zuwa kuma rayuwa ta biyu tunda dan adam yana da rayuwa guda uku wa ba'da rukubihi al-afrasa wai bayan mutum ya hau al'afrasa motoci na alfarma tihan yana takama mana duk motar da ka sani ta alfarma mai AC mai kaza mai kaza mai tsada ya hau amma ka ga wa ba'a da rukubiyar afrasa bayan ya hau dawakai kasan da dawakan su ne ai abin da ake abin nan yanzu sai dai ka ce motoci yi motoci masu tsada na alfarma bayan ya hau al'afrasa dawakai tihan yana ji da isa yana ji da kai yana takama sayumbazu wai kaga yanzu shine ake wurgar da shi sayumbazu za a wurgar da shi bil'ara a cikin daji awin rimali ko cikin rairayi al'ara shine makanun khalin an fahimta ko makshufun la yastaturu fihi bishai gurin da ba kowa za a ɗauke shi duk gatansa duk isarsa duk kasaitarsa duk kudinsa duk iliminsa duk mulkinsa haka za a cire shi daga cikin jama'a idan makabartar a can bayan gari take haka za a je a kai shi wannan makabartar shine ma'ana sayun bazu da sannu bayan hawa motoci na alfarma bayan ainihin wato hidima da jin daɗi da mutum ya yi sayun bazu kuma idan lokacin ya yi da sannu za a ga kuma an je an jefar da shi bil'ara a gurin da ba kowa cikin daji awin rimali ko kuma cikin rairayi a je a tona rairayi a tona ƙasa a turbuɗe shi a ciki kawai wa ba'ada da bayan takama wajen resaubin da jan tufafi da ya a ƙasa ana cewa mm isbalul izar haramun ne hazin sun ce mana baki da Allah ba ma san wani wani abu na ana ce masa mm annabi ya hana jan tufafi a ƙasa yace kuma duk wannan daddage kayan da kuke talauci ne rashin kuɗi ne da kana da kuɗin da zaka saki kayan naka yalwata ai zaka yi dan haka wa ba'da al bayan mutum ya gama takamarsa wa jarrisaubin ya gama jan tufafinsa to kuma yuhada za a ɗauko shi baina alaƙin rijali tsakanin kafaɗin mazaje cewa ya ce alhaji wane ne Allahu akbar Allahu akbar a ce yalla bai wane ne a ce shehi wane ne malam wane ne mai mulki wane ne za a ga an ɗauko shi malam bai yanzu takawa da kafarsa ma an gama sai dai a ɗauko shi yuhada za a ga an ɗauko shi baina alaƙin rijali tsakanin kafaɗin mazaje kawai za ka yana ta ana ta yawo da shi tambala nan a juya shi nan wannan ya karba wannan ya karba haka ana tafiya wai ina za su kai shi ne sai malai ce ila kabarin wai a ranar ba kwana duniya a ranar wannan gidan nasa da ya kashe kuɗi wallahi ba zai kwana a ciki ba ɗakinsa da ya kashe kuɗi ya kashe miliyoyin kuɗi ya zuba kayan more rayuwa da kayan alatu a ciki wai ai mai alfarma ya kwanan karshe a cikin ba za a ba su garejin mota ko inda ake aje mota ba in ma kwanan keso zai yi to sai ga bayan an man wannan wankan zai a dauke shi a kai shi garejin mota ila kabari in an dauko shi sai a kai shi zuwa kabarinsa wato kabarin kuma babban tashin hankalin yughadaru fihi fardan za a bar shi a ciki shi kadai ba matarsa ba ‘ya'yansa, ba abokansa, ba abokan siyasarsa, ba abokan kasuwancinsa, ba abokanansa na ofis, ba abokanansa na unguwa, ba kowa shi kadai. Malam ce ka hutin kai ka ce kamar kibi, fishibaki wanda ya fada cikin koma bila iyali aka raba shi da iyalansa. Kibi ya fito yana wannan faf sai ga mai kamun kibi ya kama shi da fasa. Shi kenan sai gan shi yana tawon tsolon shi shi kadai ba matar ba yayan. haka mutum zai koma kamar kibi shi ne ka hutin kamar kibi fishibaki da yake cikin koma bila iyali ba tare da iyali ba wa yukinu sa'atan a wannan lokacin zai tabbatar izla anisin domin ba mai dauke makewa a wannan lokacin wa yukinu zai sani zai tabbatar sa'atan a daidai wannan lokacin izla anisun domin babu wani mai iya zama tare da shi ya ɗauke masa kewa ayya na a ya yi nisa an afarabihi daga ‘yan uwansa makusanta wa an mawali ya yi nesa da barorinsa bayinsa in kuma shine mai gidan na a ya yi nesa ya yi nisa in shine kai yaron gida ya yi nisa an mawali daga iyayen gidansa takalla yanzu ya kaɗaita an muru atihi daga inda yake da mutunci inda ake makara ko don kudinsa ko don mulkinsa ko don wata isa tasa to yanzu ya bar wannan gudun takalla ya wofinta ya kaɗaita an muru atihi daga inda yake da mutunci wa walla yanzu ya juya baya anid duniya ya yi bankwana da duniya wa walla ya juya baya daga me anid duniya daga duniya yana yawan mutane bai bai ya riga ya yi bankwana da duniya fa halun ba da hali yanzu zai tsinci kansa hali bayan hali daga halin kaza yana tunanin wannan ma yana cikin wani musiba da tashin hankali sai ga wani halin ya gara ma na farkon fa halun ba da hali a wannan lokacin wala yughnihi yawman a wannan ranar ba ba wani abu da zai amfane shi ba wani abu da zai zama masa mai amfani yauman a wannan ranar gairu dinin wallahi in ba riko ba rubansa da addini ba in mai mulki ne wallahi in ba taimakon addini ba in mai kuɗi ne in ba riko da addini da taimakon addini ba idan mutum ba addini ya rike ba wala yughni yauman a wannan rana ba abin da zai amfane shi kaga dai yayan ka tafi ka bar su ko kaga dai dukiyar ba a biyo ka da ita ba ka tafi ka bar ta motocin da gidajen duka ta fulotan duka ta ka bar su mulkin ka tsallake ka bar duk ba wanda ba abin da ka taho da shi yanzu ba ka da mutunci a inda kake mutuncin ka kawai rubo da addini kuma ba abin da ka yi wa kutun gwila ka yi masa abin da irin addinin ba waɗanda kake yi wa izgilanci kana ganin ba su ci gaba ba su waye ba irin waɗanda suka ce za su tsaya su kula da addini su rike addini to ka ga yanzu wala yughni yawman yawan yaya yawan dukiya yawan karfin mulki duk wannan wai la yughni wai ba zai amfane shi ba kaga talaucin ka ala gafarta malam shi ma ba zai amfane ka ba karka dauka masu kuɗi kawai talaucin ma ba zai ma amfani ba yawan a wannan ranar gairu dini in baka rike addini ba sannan mu'asaratul manali fifita dukiya walam ta hajibuhu wai ba za ta zama masa shamaki ba daga mutuwa mu'asaratul manali fifita tara kuɗi da ya dinga yi fifita mulki fifita samu da ya dinga yi walam ta hajibu wai kaga ba su tsare shi ba daga mutuwa ashe tarin kuɗin da kake ta nema wai ba sa hana mutuwa shine ma'ana mu'asaratul manali yawan dukiya da tara fifita dukiya walam ta hajibuhu ba za ta tsare shi ba daga mutuwa Allah ya samu dace Allah ya ba mu kyakkyawan karshe insha Allah sai kuma bayan sannan Allah ta'ala ya sa muna raye Allah madaukakin sarki ya sa ya ba mu aran numfashi ya sa albarka a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muke karantawa wanda yake zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muke yin tintibe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik